Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ci gaba da karatunmu na risala. Yau za mu tashi babu sifatil amali fi salawatil mafuruda. Siffar aiki ga salloli na farilla. Wa ma yattasilu biha da abin da ke saduwa da salloli na farilla minan nawafil nan na filfili wa sunan da sunnoni. to nan mai risala sai ya saba ma 'yan uwansa fuqaha'u abinda fuqaha'u suka al'adanta ga sallah in sun ka zo ga maganar sallah sai su kawo farilloli da sunnoni da mustahabban sallah su kuma malaman hadisi suke kawo siffar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sallah don haka za ku ga mahiyar littawan hadisi in an zo magana sallah sai a kawo babu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam siffa yadda annabi ke sallah sai su kawo ma sallah annabi practically ya yake kabbara harama ya yake ruku'i ya yake dahukuwa ya yake sujuda ya yake tahiya ya yake kaza har zuwa ga sallama kaga siffa za a kawo ma ba tare da son ambaci farin loli da sunnoni da mustahabbai ba to kaga nan mai risala da yake faqihi ne sai ya saba ma yan uwansu fuqaha'u sai ya ɗauki take na malaman hadisi ya ba abin da malaman fikihu na al'adanta maimakon ya ce babi game da farillolin sallah babin sunnonin sallah babin mustahabban sai ce a babin siffar yadda ake aiki cikin salloli na farilla kenan yanzu ba farilloli da sunnoni da mustahabbai zai ka siffar yadda ake sallah zai kawa practically shi amma annab babu sifatil amali babin siffar aiki fi salawatil mafruda ga salloli na farilla da abin da ya shafi aiki da abin da ya shafi magana yaya ake aikata ya ake ruku ya ake kabbara harama ya ake kaza ake kaza ya ake fadin kaza ya ake fadin sami Allah limami da huya ake tafiya kaga siffa aiki zai kawowa wa ma yattasilu biha da abin da ke saduwa da sallolin farilla minan nawafil na nafilfili wa sunani me bambancin nafilfili da sunnoni nafilfili yana nufin arraga'ib ko arraga'ib salloli na nafila waɗanda ake yi bayan sallolin farilla kamar kahin sallar subahin an sunnanta raka'atanil fajri kahin sallar az-zuhr an sunnanta raka'a biyu bayan ta raka'a biyu ko hudu kahin sallar la'asar an sunnanta raka'a hudu kahin mangariba an sunnanta bayan mangarib to waɗannan su yake nuhi da na filfili sunnoni kuma kamar irin tahiyyatul masjidi kamar irin sallar luha da masu kama da su kaga waɗannan duk kusan haɗu suke da salloli na farilla to su yake nuhi da nafilfili da sunnoni nafilfili a raga'ib waɗanda an ka shar'anta yi tare da su kuma sunnoni waɗanda ba su cikin raga'ib amma dai salloli ne na sunna waɗanda an ka sunnanta yi to sai ya fara da kabbar harama yace wal ihramu fi salawati harama ga sallah an ta kula shine kace Allahu akbar shi a harama kai harama an samu kalmar harama daga kalmar haramun abinda ya haramta da za abinda da zaran ka fara sallah ya haramta kabbara harama kabbara da ta haramta ma duk wani aiki ko wata magana wadda ba ta sallah ba shi an ma'ana kabbara harama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi yace yace tahrimu hatta kabiru wa tahlilu hatta taslimu haramata ita sallah yin kabbara da kayi kabbara to shi kenan duk abin da ba aikin sallah ba ko ba magana sallah ba to ya haramta gare ka kai shi ko ka faɗai sannan walwale sallah shine sallama da ka ce assalamu alaikum duk abin da an ka haramta mai cikin sallah yanzu ya halatta ina fatar kun fahimta to to sai ya ce haramata ita sallah wal ihramu harrama fi salati cikin sallah an ta kula ka ce Allahu akbar da zaran mutum ya yi wannan kabbara ta farko to shi kenan yanzu ya shiga cikin hurumi na sallah duk abin da ba sallah ba na magana ko na aiki haramun ne gare shi ya yi shi ina fatar kun fahimta shi yasa tunda tana haramta wannan kabbara na haramta sai an kasa mata takbiratul ihrami kabbara haramci kabbarar da ayyuka da ba na sallah ba da maganganu da ba na sallah ba sun haramta bayanta la yajzu ghayru hadhihi al-kalima wata kalma wadda ba wannan ba la yajzu baya isarwa baya halatta kace ar-rahmanu akbar ko ar-rahimu akbar ko almaliku akbar ko assalamu akbar baya isa sai dai Allahu akbar din ina fatar kun fahimta to kaga Allahu shi kuma Allahu kaga madda dabi'i ce ba wani jaza a yi mata ba iyaka haraka biyu Allahu akbar kaka ce Allahu akbar ka ja ina fatar kun fahimta to sannan ismul jalala kamar yadda kowa ya sani shi ko kowa ya san tafhimi ne ake yi kaka ce Allahu bit tarqiqi sai ka yi tafhimi sai ka cika bakinka Allahu akbar ga ismul jalala shi a hikimar sa mai lallan alif lallam hakuri kaga lan biyu ce duk abin da hagan cikin qur'ani bai rasa aiki a gani don haka lam biyu yana da bambanci da lam guda kaga tun da lambiyu ta zo to kaurara shi akai Allahu akbar kakka ce Allahu akbar ina fatar kun fahimta wata rafa'u ya daika to mi an matsayin kabbara harama kaga bai haɗi ba ya dai ce ɗaya ka haɗi to mi an matsayin kabbara harama farilla kaga farilla ce sallah ba ta yi ga wanda bai kabbara harama ba to da mutum ya zo ya iskan malliman ruku'ance sai ya yi kabbara guda ya duka sallah ta ta yi ko ba ta yi ba ta yi sai mu ɗauka kabbara harama ce ya yi amma da bai kabbara ba ya duka ɗaya ci gaba da biyan liman kaga ba sallah ta yi kai ba ba ka shiga sallah dole sai da kabbara harama shi yasa an ka ce wanda ya riga ya liman sa kabbara harama babu sallah ta yi hakan ga wanda ya riga ya liman sallama babu sallah ta yi inda ya ba sallar tsoro da ya halatta bangare guda ilima ya dasu sallama su ta su amshi abin gaba waɗannan su ne wurare biyu da in kan rige liman sallah ta ɓaci amma sauran wurare wanda ya rige liman ruku'i wanda ya rige liman ɗaukako wanda ya rige liman sujuda ko ɗaukakowa da sauransu wannan bai ɓata sallah amma dai kayi haram haramun ne rigar liman ina fatar kun fahimta wata rafa'u ya daika kana ɗaga hannuwanka biyu har zuwa daura da manki bai ka kafaɗunka audu na zalika koko abin da akoma bayan kafaɗu to in ka zo in kabbarat an sunanta ka ɗaga hannuwanka biyu daura ba na kafaɗu ba daura da kafaɗu sai ka yi haka dawa ka hannuwa daura da kafaɗu ko ma abin da bai kai kafaɗu ba kamar ga kirji dawa ka su daura da kirji daura dai da kafaɗun yahi ɗauhaka su daura da kafaɗu to kaga yace ɗaya ka ɗauhaka hannuwa ya nuna masunnancin ɗauhaka hannuwa me matsayin ɗauka hannuwa wurin kabbara harama mustahabbi ana ɗauhaka wurin kabbara harama ita ɗaya malikiya sun ka yadda da ita ɗauhaka wurin kabbara harama amma imam malik cikin muwaɗa ya rawaito hadisi sahihi daga abdullahi ɗan umar annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo sallah yana ɗaukaka hannuwa wurin kabbara harama in ya gama karatu zai ruku'i yana koma ɗaukaka hannuwa kafin ya ruku'i in ya ɗauko daga ruku'i yana ɗauka koma ɗaukaka hannuwa in ya yi tahiya ya tashi ga raka'a ta uku yana koma ɗaukaka hannuwa waɗanga duk sun tabbar cikin muwadda amma malikiya duk ba su yi riko da su ba kabbara harama ɗin to ɗaukaka harama ɗaukaka hannuwa daura da kafaɗu ko abin da bai kai kafaɗu ba lokacin kabbara harama mustahabbi ne don haka ka ɗawaka saman kai wasu sai haka Allah a daura da kafaɗu in ka ɗan cire wasu haka yi daura da rassan kunnuwa duk babu laifi daura da rassan kunnuwa ina fatar kun fahimta sun mata ƙara'u sannan bayan kayi kabbar harama ka ɗaukaka hannuwa sannan daɗa sai ka yi karatu fahim kun tafi subuhi in ka kasance cikin sallar asuba ne miya al'ada karatun sallar asuba a tsawaita karatu da ita da azuhur da la'asar da mangariba a tsaye guntun karatu mafi yawa ga sallar isha'i a yi matsakaici amma mafi yawa in most cases ne akwai sadda annabi ya tsawaita karatu ga sallan mangariba amma dai on most cases ga la'asar da mangariba guntun karatu akai sallar subahin da sallar azhur dogon karatu akai wani sahabi yana ba da labari irin yadda karatun annabi ga sallar azhur yace annabi na kabbarta sallar azhur ɗayan mu ya tai bayan garin Madina ya biya bukata ta ya dawo yayi arwalla ya samu raka'a farko to yanzu ko sallar baka samu balle raka'a farko ga sallar subahin ita ko yana karanta aya 60 zuwa 100 dan ko 30 ka karanta ka tsawaita wa mutane saboda abin baya baya hakomawa baya baya hakoma imanin ragewa ya kai to tunda imanin ya lalace sai a yi musu wanda sun wanda suke ka zanna lahiya kai liman kada aka matsuki ana ka cika dogon karatu thumma taqra'u sannan kai karatu fa in kun tafi suba in ka kasance ga sallar asuba qara'ata jahara sai kai karatu bayyane kaga sallar asuba bayyane aka karatu ashe kenan akwai sallolin da aka bayyana karatu akwai inda aka asirtawa me matsayin bayyana karatu wajibi ne inda ake bayyana a yi shi bayyana wajibi inda aka asirta a yi shi asirci wajibi bayyana karatu gwargwadon abin da na kusa gare ke jin abin da kaka cewa to da yawa wanda ya samu raka a guda tare da liman ba sallar subahin bayyana aka karatu ba in ya tahi zai kawo raka'a na kusa gare bai jin abin da ya ce kaga ya nuna bai bayyana karatu ba asirce sallar subahin ko ba a yi ta asirce kaga to mi ka sa mutane na asirta karatu saboda ba su iya karatun ba an zanna duniya ɗaya an ka shagalar babu ruwansu da zuwa makaranta babu ruwansu daga iyaka karatun facebook ba a karatun ƙur'ani ka kusan da iyakar ban kunya a ce mutum ko karatun sallah bai iya ba karatu na sallah wanga ko shi baka iya ba surorin da za a karanta ga sallah baka iya su ba iyakar ban kunya annan kuma kai ka san kawa kanka hasara to Allah ya shirya da mu to qara'ata jaharan in ya zanga sallar subahi ne sai sai kai qara'ata sai kai karatu jaharan in ka kasance ga sallar subahin ne sai kai karatu bayyane bi ummul qur'ani ka karanta fatiha la tastaftih kada ka buɗe karatunka bi bismillahir rahmanir rahim kada ka buɗa da bismillahir rahmanir fi ummul qur'ani ga fatiha wala fi surati hakan ga sura allati ba da hadda abbayanta kaga su bai su yadda da karatun bismillahir rahmanir rahim ba amma dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin isti'aza yana yin basmala sai dai abubuwa uku ne annabi ke yi jere in zai bude sallah dukkansu yana yansu asirci shi yasa da yawan mutane ba san ana yansu ba na farko daga kabara harama sai mi sai addu'a bude sallah to abinda as-sunna addu'a bude sallah ayi ta asirci saboda hadisin Abu Hurairah wanda a cikin Bukhari yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda da ya kabbara harama sai in ga gemun ne na motsi gemu na motsi motsin gemu alaman mene magana yana nan yana magana in ga gemun da da kare sai da tambaye annabi mina na haka cewa na gemun kana motsi in ka ka bar haraka hanka fara karatu sai yace addu'a ce nake ta bude sallah ina cewa Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib Allahumma naqini min khataaya bil ma'i wal thalji wal bardi hadda zuwa abanga kaga ashe ya nuna asirce ake yanta to abu na farko kenan daga addu'a buɗe sallah sai mi sai isti'aza a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathi ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ka iya ma aqsudi dai kai isti'aza ka kori shaitan to rashin korar shaitan mutane na sallah ba su kori shi shi yasa suka tabarkata cikin sallah shaitan yazo ya ta wasa da zuciyarsu to a kori shaitan sai ayi isti'aza yan an kai isti'aza sai mi sai basmala to kaji wurin yin basmala to ukun ga duk abinda as sunna duk ana yin su ne sirran daga sallar da ake bayyana karatu da wanda ake asirta duk asirce aka yin su to shi yasa da yawan mallamai ba san da su ba amma dai hadisan su sun tabbata hmm? to sai ka iskan mu wani kuskure in mutum ya zo sallah sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa in shi dai zai sallah in kuma tare da liman na a'udhu billahi minash shaitanir bismillah sannan ya kabbar harama wannan kuskure kai basmala da isti'aza ba mahallin su ba ina ake isti'aza da basmala sai an yi kabbara harama tukun sannan ayi sai shaitan yayi ma akasi don haka samu lada don haka ba a bismillah in za a kabbara harama a sai an yi kabbara harama sannan a yi isti'aza a yi basmala sannan a fara karatu to ita basmalat asirce ake yi ba wai ba a yi gaba ɗaya ba a ana yi amma asirce sirran shi yasa cikin wani hadisi wanda abu dawo da ya rawaito wani sahabi ya ce annabi yana da wuraren da yaka yin shiru daga cikinsu in yayi kabbara harama yana yin shiru kafin ya fara karatu to shirin nan ba shiru na ya kai ba addu'o'i na ya kai yayi addu'a buɗe sallah isti'aza ya basmala sannan ya fara karatu da alhamdulillahi rabbil alamin shi yake fara bayyanawa ina fatar kun fahimta wannan ga sallar farilla kuma da nafila duka an sunnanta waɗanga abubuwa To, yace la tastafti kakka buɗa bi bismillahir rahma kakka buɗe karatunka da bismillah fi ummil qur'ani cikin karatun Fatiha wala fi sura koko cikin karatun sura allati ba da wadda bayan Fatiha. Akwai hadisin Abu Hurairah da yace ana yin basmalla bayyana amma wannan hadisi shazzi ne. Ya saba mu waɗanda sun kai shi inganci. Abin da ya tabbata shine asirce ake yin basmalla. Fa idza qulta in kace wala da dalin ku diba shaddan nan lamun tana da shadda don aka kace wala dalin ka ka cire shadda sai ga lamun sai ka sa shadda wala dalin kowane sai ka ja da dalin duk sai ka ja to in ka ce wala dalin fatiha ta kare kenan faƙul sai ka ce amin diba a alhamzan ne ya mata madda kaga ashe sai an ja ta kaka ce amin wadda nijo suna cewa amin a'a da a da min duk sai an ja amin in kunta wahadaka in ka kasance kai kadai ke sallah aw khalfa imamin ko kuma kana sallah ne bayan liman matsayin mamu wa tukhfiha amma zaka boye ta ita amin ba a fadin ta wa ta'minu sirran mun yi cikin izziya ai ko in kuna tunuwa zaka boye koda koda bayyane liman yayi karatu koda sallah ta da aka karatu bayyane to in an ka kai ga wallar da za a ce amin amma asirce kaga iqumaniya za a yi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai bayyane suka cewa amin idza idza qala al-imamu amin faƙulu amin idza ammana al-imamu he fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi in liman yace amin kuma ku ce ashe kenan liman na cewa amin to me ai hikimar cewa amin annabi yace duk wanda amin ɗi dai ta dace da ta mala'iku su wa mala'iku ana sallah da su su ma an ka ce waladda suna cewa amin to duk wanda amin ɗi ta ta dace da ta mala'iku gufir lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai abin da ya gabata na zunubi ne kaga an samu lada to don haka in dai karatu bayyana an kai shi to bayyana aka cewa amin ko wala yaqulu hal imamu liman bai cewa amin ga mazabar da sala ga mazabar malikiya liman bai cewa amma ga hadisi annabi ya ce idza ammana al-imamu fa aminu in liman ya ce amin kuma ku ce amin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne liman kuma kullum yana cewa amin in yayi karatu bayani wala yaqulu hal imamu liman bai fadatta fi ma jahara fihi ga inda ya bayyana karatu sai yayi shu waya ƙuluha amma yana faɗinta fi ma a sarrafi ga inda ya asirta karatu ci inda ya karatu asirci wannan yana cewa amin to inda ya bayyana karatu bai sai dai ya ban mamu su haɗi su ma sirran kaga duk da Allah lata abin Allah ya he musu to me a hikim to me an matsayin cewa amin ga sallah mustahabbi barin faɗatta bai bata sallah mustahabbi ne in ka faɗe ta ka samu lada in baka faɗi ba baka samu ladan ba wa fi qawlihi iyaha to zai walwal magana ta yace wala yaqulu hal imamu ko liman bai cewa amin wa fi qaulihi iyaha amma ga faɗa ta shi liman game da ita liman ya ce amin fil jihar inda ya bayyana karatu ikhtilafu an yi sabani wasu ce yana cewa wasu ce bai cewa to mu muna tada wanda ce yana cewa tunda su adda hadisai ingantattu to thumma taqra'u suratan to bayan ka gama karatun Fatiha sannan sai ka karanta sura min diwalil mufassal ba sallar subahin ta muka yi ba za ka karanta daga dogayen surorin da ake kira mufassal rarrababbin surori mufassal an ce da bakin suratul hujurati zuwa ƙasa ko ko da bakin suratul qaf zuwa ƙasa ai da hujurati da qaf dori guda suke ko daga hujurati sai qaf to sai ka samu dogaye daga cikin su irin hujurati irin qaf irin najami irin kamar da masu kama da su su ne diwalil mufassal dogayen mufassal wa in kanat adawala min zalika in surar da za ta kasancewa ta yi haka tsawo ka ɗebo cikin la'arafi ko bakara ko yusufu ko tauba kaga suna can saman saman mufassal ko to fa hasana abu ne mai kyau don a rinka yawatawa cikin qur'ani ka a tsaya wuri guda abinda ya sami liman ma ka tsaya wuri guda saboda ba su karanci ƙur'anin ba shi yasa annabi ya ce in za a sa liman ya ummul qauma aqra uhum likitabillahi wanda ke limantar mutane shine mafi karatun su mafi iya karatu wahi karatu wahi hadda wahi iya karatu shi aka ba wahi sanin tafsiri ba mm karatu don haka Allah ramma shi aka sawa limanci karatu ake la'akari da shi to in liman ya mutu sai a ba ɗane ko ƙane nai ai ba gado ba ne tunda masallaci ba na gidansu na ba in liman ya mutu sai a diba kuma wane ne a ƙara'ul ƙawai sai a koma jawo shi haka ya kamata na limanci ya zan gado da liman ya mutu ko a ba ƙane ne ko a ba ɗanai ko ya iya karatu ko bai iya ko mutumin kirki ne ko lalatacce ne shi ya ɓata addini kamar sarauta yanzu da wanga ya mutu sai a ɗauku ɗane ko ƙane ne ko wani ɗan uwa ne ai mai da sarauta gado shehu usmani ya ce yana daga cikin abubuwa na kahirai da an ka haddasa kasar ga ba a mai da sarauta gado inda ana ba wanda ya cancanta wasu da ko kamshinta ba su jiya ba kuma yana daga cikin abin da ya bata al'abin ga yan an san mutumin kirki ko don a baka sarauta sai ka zama mutumin kirki amma tun da an san gado ce sai ka teka sha giya ka inda kana da kuɗi ka ba su tun da ɗan sarki yake ka gada sai a baka ko da an san giya haka miya an wannan shugabancin mashayi giya ko da an san mata haka bida ko maza haka bida miya an wannan limancin hasiki ɗayan shugabancin hasiki to kaga saboda haka ko da jahili kake shugaba ba shi yanzu in mutum ya samu matsala matsalar aure matsalar gado matsalar harkar gona mu'amala duk ba sarki aka kawo maka kayan akai inda yan sanda sai in ta gagara a ta inda yan sanda a ta kotu to sarki bai da ilimi da mi zai shari'a an kawo mai sulhun da zai yi da mi zai sulhu da jahilci kaga illar da an kawo addini ko to tun nan tun sadda an ka mai da harkar addini gado tun sannan abu ya lalace muna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu an ce wai zama kusa ga rai sai an ka dibi waccan canta sai an ka ba abubakar abubakar da ya mutu ya baɗi ya sahabbai irin abdurrahman ibn abubakar muhammad ibn abubakar da sauransu duk sahabbai ne to amma kaga ba a jawo ɗana ba ga waccan canta kuma sai an ka ɗauko umaru Umar shi ma yana da ɗaya irin Abdullahi ɗan Umar duk inda kowa haka ɗan Umar ya kai Abdullahi bin Umar amma kaga ba a ce a bashi ba sai an ka ce waccan canta kuma sai an ka ɗauki Usmanu da Usmanu ya rasu an ka ba Ali to haka shi ya addini cancanta aka la'akari da shi to yanzu ko siyasar gada attabanza ba la'akari da cancanta ya kawa adda kuɗi in kana da kuɗi ka teka ba su kuɗi ku zaɓe ka duk abin da haka su tai su yi ta kuka kuma a ba ku naira dubu dubu biyu shi kenan a yi muku mulkin mallaka shekara hudu saboda rashin sanin ciwon kai kuma yan hudu sun ka cika ka yadda a komin baka naira dubun kuma ka koma zaɓin wanga mugu kuma wasu shekara hudu kai shekara takwas kana wahala kana ganin bakin ciki akan dubu biyu to don allah wani rashin sanin ciwon kai ya wuce wanga mutane su akan su kiyamul layl su ce duk yan takara kowa ya koma ya zanna ba mu son ku mutane su taru kai mu hiddan makan mu dan takara wa za a zabe a zabi wa ne a kirawa da a ni ba ni a a ai mu mun ka tilasta ka sai kayi sai a tai a sawo mai form a zo a cika mai form a tai akai duk abin da akai a tai ayi a tai ayi mai campaign dama dai mu ka zabe ko sai mu zabe shi in mun ka zabe shi wa zai wa aiki mu zai wa aiki ba mu amshi ko ɗari gare shi ba dole ya tsaya ya mutunta mu amma yanzu wani babba na wani hamshakin barawo ya yi aikin gwamnati ya sati kuɗi shi ya jawo yaro nai ya kashe mai kuɗi ku masu zaɓe daga mai ɗari biyar sai mai naira dubu ya kashe mai kuɗi shi wanga da an kashe ma gaban ido ne ya gawa da mai gida ne ka birari da kuɗi don Allah in ya ciwa zai wa aiki ku ko mai gida ne mai gida ne zai wa aiki ba ruwa ne da ku sai ku tun kuna magana banza mun mun ka yau kun ka zaɓe ba kuɗi ba ku ba don haka duk ku taru ku ce ga abin da kuka so in mai gida ne ya ce a yi kaza ta mai gida ne zai dauka ya batta ku ba ku yaka zai wa aiki mai gida ne zai wa aiki to kuma haka najeriya take kuma mutukan ba haka an ka canza ba yana cikin abin da yawa yawa buhari mari ya ida lalata shi ma dama lalatacce ne ya ida lalata shi su tunumbu su ameci sun haka kashe mai kuɗi kuɗin ga yana kuran adalci adalci sai ya bincika kuɗin tunumbu da na abeci ina sun ka samo su hanyar nan da ya ce zai hada da ya ce sun ka samu kuɗin ba wata sana'a sun kai ba illa abin ga da ya ce zai hada da shi to sun kashe mai kuɗi shi ya sani kowa ya sani shin duk wanda ya ƙarin hali akwai wanda ya ka saba musu sai ya ka saba musu kuma tashin farko hawa ne na farko yace a kawo mai ya hau da takaicin nefa yadda an ka sai da take away price an ka sai da nefa yanzu kawai masallacin ga a ce gidana yana miliyan guda sai a sai sai 150 haka an kawo nefa ta take away price an ka sai su don haka ya sani da hawa ce a kawo mai fayil din da an ka sai da nefa an ka kawo mai yana ganin sunan wani da wani da su an ka sai don bai ce a ta aje tun sannan bai koma dauko shi ba har yau to mai hawan zaben da mun kai mai to wadancan sun yi mu nauyi shi yasa duk maganar da kun za ka zanna da shi ku yi magana da ya koma wani ya ce a'a shikenan a'a wacce duk wanga da kun kai ta walwale ko ko ya zo ya fuskanci 'yan Najeriya bayan ma ya hau ya ce zan yi muku kaza na yi muku alkawarin za a yi kaza da wani ya ce a ba a yi shi kenan kun ba bai koma da maganar bai iya saba mai to shi a illan mutum ya kashe ma kuɗi ya illa godfatherism to kuma mutukar ba aje shi an kai to babu su da al'amarin mu zai kyau kuma aje shi sai an tashi tsaye tunda kuna gani 2019 kuna ganin birarin da masu gidaje sun kai akan yaran su yawan da sun ci do Allah ba za su wa aiki masu gidajen sai dai shi ko Allah da yake alhakimu ne bayan sun gama musu aiki sai Allah ya dauko matsala guza za ta tashi sai ya sa hitina tsakanin sai su yi fada shi ɗaya ne amma ko sun yi hada abin ba gushewa zai yi domin shi mai gidan wani yaro zai koma jawa wanda zai ɗaure mu gindi next time shi kuma wanga tun da ya rabu da mai gida ne tattalin zai ya tara tun da yanzu shi an mai gidan kai ne shi ma ya ɗaure mu wasu gindi ya sa na shi kaga inda an tuma dai na an ka faɗi ba bari an kai ba to mu taho mu ce ga siyasar gaba mu amsa kuɗin kowa kuma duk wani wanda mun ka sani muguna ba za mu za mu zawo wani yana gida ne zanne ko yana gona a jawo shi ce ana bi ɗakka in ya toye ci gafon mun sai maza ka yi ta ga wala ba ya mun tilasta ma sai ka yi shi kenan a gani kaga sai a taya a yi mulki cikin tsafta amma matukan ba haka na wanda shi ko gaskiya yana da wahala irin wada an ka shi yasa kan ga ai da gangan nan an ka galabaitar da mutane saboda shugabanni sun san ba su kyauta ba kuma sun san ba a son su amma dai sun san baka da ko ɗari kai ko to shi ko duk wanda bai da bai da dubara ko ya ce yana yi ma ƙarya ta wani mai waka muna yara an kai wata waka ya ce idan ka ji an cewa ne da kirki ka duba tukun in yana da kuɗi idan bai da su karka yadda da kirkin abashi jaka kaga aikin kuɗi a ba shi jikka guda ka ga aikin kuɗi wanda aka cewa mai kirki ne mai mutunci ne diba yana da kuɗi to in bai da kuɗi kakka yadda da kirkin tukun sai an gwada shi ba hijjika guda ha gani in bai canza ba kuɗi na sa a canza suna canza mutum ko ba canzawa don haka ba a ba a yabon dan kuturu sai ya ce goma da yatsa ba a yabon ustazi sai ya rika an ga bai canza ba da yawan ustazan ga da zaran wani abu ya dan bude kana ganin sun canza eh to sai ga an dan sassabto wando ya yi sama kwarai ya dan sassabto shi an fara cin gemi ana dan yanki kai ya yi tsawo don asade a ji daɗin yawa da an haga dama da sauran abubuwa dai to Allah ya shirya da mu to ma dallata mu tafi to shi yasa sun ka tallauta mutane kaga baka da ko ɗari an kama naira dubu ina haka hankurin kiyan amsa dole ka amshe su to sai da ni ga gani na kuma in ka amshe sai ka zaɓi wanda haka so tunda ba tsare ka za a yi ba to zuciya ta mutu an riga an ban ma Allah an yadda da shi yasa kan ga yanzu ga sunan bayan sun gama mulkin kuma ga ɗiyansu nan sun turo wato bayan mun gama bautar su kuma yanzu ɗiyansu za mu bauta ɗiyan mu su bauta ma ɗiyansu shi an ma'ana to wani renin wayo wuce wanga don Allah akwai renin wayo gaba ga wanga mutum ya bada ɗane wai ɗane zai takar kaza don ya rawa mutane eh eh ya zan gado ma dalla siyasa mata koma gado kenan to in haka na shi ba aminu waziri ya ba da ɗane tun da yana da shi kowa ya ba da ɗane eh in ya gama shi ma sai ya ba ɗane shi ke mu kaga mun zan ba mun abada muna nan bauta ɗaya muka ba a jin kunya shi abin bankin mutanen da da na yanzu ko da yake kuma wata rana sai haga ba su da laihi kana musu uzuri saboda kai ka jawo mutum yaron kana ka tsaya mai ya kai in ya kai yayi karfi to da kai zai fara fada to yana jin yana cikin abin da yasa kuma suka haka nan dan ka dai komai shigan ta kai bai fada da kai sai dai ya ki taimakon ka amma dai bai fada da kai ba a hada da shi amma shi wanga wallahi kai tsaye zai fitowa ya zama kiyanka kuma ya biɗi karya ka don ya lura kai an mai gida ne to shi ka son ya zama mai gida don haka bai zama mai gida matuƙa kananan don haka sai ya mai shi ka irrelevant useless shi ko don ya kai to shi ina gan shi yasa suka jawo ɗiyansu ko to kuma sai a musu uzuri nan tun da betrayal ta yi yawa to mu tafi to to Allah ya shirya da mu duk da gyare-gyare ne ga sunan saboda duka ba masu addini aka sabu duk shi ka jawo irin waɗannan abubuwa ai mai addini ko dai zai lalacewa akwai limit na lalacewa mai addini lalacewa ta ba zai ta kai ga lalacewa wanda a fanko ba domin shi yawa fanko na ba su da addini Allah ya shirya da mu to yana yake yace wa in ka dada dawala min zalika in surar da za ka karanta ga sallar subahin ta fi tsawo daga diwalil mufassal doga dogayen surori mufassal fa hasanun abu ne mai kyau bi kadar tagalisi gwargwadon sammakon da kai gwargwadon jijjihin da kai wurin fara sallar subahin gwargwadon jijjihi ko san galas ko duhun jijjihi gwarya danganta ga gwargwadon jijjihi in ka fara sallar subahin da wuri kaga sai kai karatu dogo in ka dan makara gare ta haske ya fara bayyana kuma dai ka gani ba za ka gwargwadon dai jijjihin da kai wata jaharu bi qira'atiha kana bayyana karatunta ita sallar su bayan sai ayi ta bayyane fa idza tammat sura in sura ta cika me a matsayin sura ko ko me a matsayin fatiha farilla me a matsayin sura sunna madalla domin ya halatta ayi sallah da fatiha ɗaya ba tare da an azu sura ba to fa idza tammat sura in sura ta cika kabbarta sai kai kabbara fin hitataka ga dukawa kallin ruku'i domin ruku'i kaga in sura ta cika sai mi sai ruku'i ko to in zaka duka ba sai ka duka ba lokacin da zaka duka sai ka tayi da kabbara Allahu akbar lokacin da zaka dukawa to in ka yi ruku'i fatumakkinu yadayka kana tabbatar da hannuwanka biyu min rukubatai ka ga gwiwoyinka yadda ake ruku'i sai ka aza hannuwanka biyu ga gwiwoyi in yace hannu yana nuhin tafuka sai ka aza tafukanka biyu ga gwiwoyinka sai ka buɗe yatsun nasu wata sauyi zaharka kana daidaita bayanka mustawiyan yana madaidaici ya yi label bayanka in ka yi ruku'i sai ka yi ruku'i haka kakka yi ruku'i haka baya ya taso kai ya sunka kakka yi ruku'i haka kai ya yi ƙasa kai ya yi sama baya ya yi ƙasa a label za ka yi ruku'i na fatar kun fahimta to wala tarfa'u ra'asaka baka daga kanka sama wala tudade uhu haka baka sunkuyar da shi ƙasa label za ka yi da kanka da bayanka sai label ta yadda koda wata ƙwarya an ka aza bisa ban kasar da kai ruku'i tana tsayi ba ta gangarowa wato jafi kana nisan tarwa bai da ba'aika da damutsanka damce ina damce yake yauwa to kana nisantar da damutsanka an jambai ka daga sasannin jikinka na haƙarƙari kada ka yi ruku'i ka game abin ganka wurin ruku'i a ka buɗe su da mace da namiji kuma duk guda ne ga sallah wata ata ƙidul hudu a mi a hikimar ruku'i kana ƙudurta ƙanƙan da kai bi zalika da yin hakan ga bi ruku'ika ga ruku'in ka wasu judaka da su judaka yanzu mutum ko da ɗan gargajiya ko mi gargajiya ta yi in yana da wani babba da sun ya gaisuwa ya girmama mi zai ba haka ya kai bai dukar da kai akwai wanda haka wa ruku'i yana da wahala ka duniyar da haka girma mutum ka yi mai ruku'i to sai an ka ce kawa Allah ruku'i sannan ba ma ruku'i kuma ka yi mai sujuda to kaga hikimar ruku'i da sujuda a nuna ma ba kowa hake ba ubangijin nan da kawa ruku'i shi abbabba shi a ubangijinka to shi yasa daga cikin hikimomin sallah tana sa tawali'u duk wanda ya gama sallah ya hita yana bankara hannuwa ba sallah ta yi ba shigantaka ɗaya ta yi ya hita in dai kayi sallah to tana kashe ma girman kai tana sa ma tawali'u tunda duniya in banda Allah ba wanda haka zuwa gaisuwa ka yi mai hakan ga hakan ga haka ko wanda haka wa haka nan to da ganin ka Allah haka ka san ya hika to bayan kayi hakan ga to kuma ina magana girman kai take gare ka kai tunda masallaci kuma ka kai girman kana ta kana bankar hannu hakan ga wai kai wata ce kana daukar kafadu ba sallah ta kai ba balle su juda inda na ko ina daraja fuskar ka ita an ce ka turmuza ga ƙasa ka turmuza ta ga ƙasa ka yi botso sannan kuma ka hito kuma kana daga hannuwa a to ba sallah ta kai ba babban hikima sallah shine ta sa tawali'u ina fatar kun fahimta shi yasa yace alladhina hum fi salatihim khashi'una masu khushu'i tawali'u cikin sallar su to duk sallar da an kai babu khushu'i to kaga wannan ba sallar kwarai bace to Allah ya shirya da mu to sai ka kudurta kankan da kai da wannan bude hannuwanka da za kai da wannan ruku'in da kai ga ruku'in ka da sujudarka wala ta da ukakka yi addu'a fi ruku'ika cikin ruku'inka ga mazhabar malikiya ba addu'a cikin ruku'i amma amma Imam al-Bukhari habbabi ya kulla cikin sai sai al-Bukhari kitabus salati babi game da yin addu'a cikin ruku'i sai ya kawo hujja da hadisin Aisha Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli cikin ruku'i da sujuda sai ya ce to allahumma ghafirli ai addu'a ce shi a hujja Imam al-Bukhari ya halatta ai addu'a cikin ruku'i ita sujuda shi babu wanda ya taba sabawa ta ya halatta ai addu'a cikin sujuda ga ruku'i abba sai yadda ba wa qul in shi'ta sai ka ce in kaso cikin ruku'in kaga da yace in ka so yana nuna kenan mi an matsayin wannan tasbihin mustahabbi ba dole ba in ka so sai ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiya tsarki ya tabbatar ma ubangiji na al azim mai girma bihamdihi tare da gode mai walaysa fi zalika babu ga faɗin hakan ga tauƙitu ƙaulen iyakance faɗa ba iyakance an ka ce ka faɗe shi sau kaza ba babu iyaka in ka faɗi sau miliyan kana ana rubuta ma lada wala hadda hakan ga babu iyakan cewa filubfi ga zaman da za ka yi ruku'ance to in ka yi ruku'i minti nawa za ka yi ruku'ance shi ma ba iyakance ba iyaka dai ka tsaya gwargwadon abin da za ka samun natsuwa cikin ruku'i sun matarfa a saka sannan ka ɗagukanka wa anta ƙa'ilun kana mai faɗin sami Allahu liman hamidahu sami Allahu Allah ya ji liman hamidahu ga wanda ya gode mishi kaga magana ce kamar amsa ce ga wata magana akwai wanda ya gode ma Allah to sai sayyidina Abubakar an kace ko da ya shigo an yi ruku'i ko da ya shigo da wurin da kabbara harama da kabbara ta ruku'i da ɗaukuwa daga ruku'i da sujuda duk kabbara akai to wata ran ko da Abubakar ya zo ana ruku'ance ya samu ruku'i raka'a bata kucce mai cikin zuciya ta yace yace Allahumma rabbana lakal hamdu Allah godiya ta tabbata ma da raka'a gaba ta kucce mai cikin zuciya to ubangijin da ya san abin da a cikin zuciya sai an ka aiku Jibrilu ya faɗa ma annabi sami Allah liman midahu wannan da ya gode mai Allah ya jiya sai annabi ya taso da sami Allahu liman hamidahu cikin don haka rabbana wa lakal hamdan abubakar da cikin zuciya ta zan shari'a sami Allahu liman hamidahu ta zan shari'a kamar yadda aikin hajaru hajaru ta yi akan ibada ya wace a wacce da ta yi tsakanin safa da mara tana bi dan madanta ruwa ba ta yi ibada ba amma saboda man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinina sai Allah mai shi rukuni da cikin rukunin haji na fatar kuma fahimta kun ji yadda rabbana wa laka da sami Allah Allah ta samu asali abubakar ya zo ya iska ma annabi ruku'ance sai ya gode ma Allah cikin zuciya ta da raka gaba ta kucce mai ba sai an ka aiko jibril ya hada ma annabi wannan da ya gode ma Allah Allah ya ji godiya fa innahu ya'lamu sirra wa akhafa to Allah ya shirya da mu to ina yake ina yake eh ba ƙa'ilin sami Allah ilima hamidahu ba dalgina sun matarfaura a saka sannan ka ɗagu kanka wa an ta ƙa'ilun kana mai faɗin sami Allah liman hamidahu sai ka taso da shi kaga in za kana ruku'i sai ka tai da da kabbara wurin ruku'i ko to in za ka ɗauka kowa sai in za ka ɗau hakowa sai ka ɗau hako da sami Allahu liman hamidahu sun mata ƙulu sannan ka ce bayan ka miƙe tsaye ges sai ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd ya Allah ubangijinmu ya Allah ya ubangijinmu godiya ta tabbatar ma kai kadai in kunta wahadaka in ka zan kai kadai hake sallah wala yaqulu hal imamu liman bai cewa rabbana wa lakal hamdu wala ya ƙulul mamu shi ko mamu bai cewa sami Allah limamida sai sun karaba ga mazhab malikiya liman shi zai cewa sami Allah limamida hu shi ko mamu sai ce rabbana wa lakal hamdu an raba amma annabi duk game su ya kai sami Allahu liman hamidahu ya taso da ita in ya miƙe tsaye sai ya ce rabbana wa lakal hamd sai ya ƙara da wata rana wani sahabi ya ƙara da hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi ya faɗi bayanai bayan an gama sallah annabi ya ce wani na yi magana muna sallah kowa ya shu wai na yi magana muna sallah kowa ya shu wai na yi magana muna sallah kowa ya shu ya aza faɗa za a yi mai sai ya ce ba mugu abu ya faɗi ba fa wannan ya ce ni na ya ce wallahi na gama la'ika saba'in da wani abu suna gogorewan wa zai ɗaukar ladan nan zuwa sama to shi ɗan yana bai yadda a ɗauki wa galada to shi yasa sai maimakon ka ce hamdan kafiran sai ya ce hamdan kasiran ya cire sa'un ya sama sinun kasirun kasir kaga kararra godiya kararra godiya kararra kawai ubangijinka hamdan kafiran kafiran ne ba kasiran ba hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi rabbana wa lakal hamdu ya allah ubangijinmu godiya ta tabbatar ma hamdan godiya kafiran mai yawa tayyiban mai daɗi mubarakan fi wadda adda albarka cikinta shi an ma'ana in ka faɗi mala'iku saba'in da wani abu za su ɗaukar ladata zuwa sama to to yana yake wala ya ƙulu al-masami Allah lima hamida huko wa ya ƙulu shi ilmamu abinda zai cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu wa tastawi qa'iman sai ka daidaita tsaye muduma innan kana natsace mutarassalan kana mai sakin jikinka to ba da tasowa sai ka noce wurin sujuda ba a'a bayan ka ɗauko ko daga ruku'i sai ka daidaita tsaye ta yadda wani zai juyo ya gane ka ga kanan tsaye shi yasa suna cikin wuraren da ake son natsuwa da daidaituwa cikin su yana cikin wuraren da musi'u salati hiyar ya bai kula da su ba annabi ya ce babu sallata ya sake wata to watastawi in ka ɗauko daga ruku'i watastawi ƙa'iman kana daidaita tsaye muɗuma innan na tsacce mutarassalan kana mai sakin jiki shi ne cikin hadisi annabi ya ce hatta ya kuda kulla ƙafarin makano sai kowane ƙashi ya koma bagirin da yake to cewa in ka ɗauko daga ruku'i ka daidai tsaye sai kowane ƙashi sai malamai sun ka saba ga fahimtar hadisin malla imam al-albani rahimahullahu yace to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ka ɗauko ka daidai tsaye sai kowane ƙashi ya koma a sha nuna in ka ɗauko baka qablu an ɗauko daga ruku'i tsayen nan da aka yi to sai ka don in ka yi ƙablu to ƙasusuwan hannu ba su koma ba girinsu ba ina fatar kun fahimta ya ce don haka shi ga fahimta ta an ɗauko daga ruku'i sakin hannu aka yi haka ta ka yi sadalu sai ka saki hannu an ka tsayen gada za ka yi kayan ka ta ga sujuda shi ko bin bas da sauran mallaman makka sun ka ce a'a ai imamu ahmad bin hanbal ya fitar da hadisi sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana riƙe hannu ne cikin dukkan tsayuwa ta ta sallah to cewa annabi na riƙe hannu cikin dukkan tsayuwa kaga wuri nawa sallah ke da tsayuwa wuri biyu tsayuwa lokacin karatu sai a riƙe hannu sannan tsayuwa bayan an ɗauko daga ruku'i shi ma an ɗauko daga ruku'i kaga ana tsaye ko nan ma sai ka rike sun ka ce to tunda an ce annabi na rike cikin dukkan tsayuwa ta ta sallah to ashe kenan an ɗauko daga ruku'i to rike hannu akai kaga kowannen su babu wanda adda nasi karara kowane mafhumin hadisin da yake rike da shi ne kuma don hadisan su ingantattu ne yasa ba sai an tsaya hada ba amma dai ni in shawara zan baka sai in ce ma in ka ɗauko daga ruku'i ka rike ya ka saki domin tun wurin halittar mutum adatan an halicci mutum haka haka an ka halicci mutum in ka ga mutum haka duk wanda ka gani haka ba sai ka ji yana karatu ka san sallah ta ya kai don haka riƙewa ka ƙare ibada ne amma shi tun wurin halitta haka an ka halicce ka in an ga mutum haka ai ba a ɗaukar sallah ta ya kai ko wani abu don haka haka dan halittar dan adam take eh amma duk wanda ka gani haka to kaga ya ƙara don haka rikon ga da kai ibada ce don haka tsakanin da Allah ni ga fahimta ta in mutum ya dauko daga ruku ya rike ya hiya saki ko wani ya juyo ya gane ka haka ya san sallah ta haka ko bai ji kana karatu ba ya san sallah ta haka don ba haka dan adam yake ba mhm to Allah ya shirye da mu to nan na addarasi sai mu tsaya nan ko to madalla to Allah ya samu na albarka ga abin nan sun mata hawi sajidan sannan sai ka duka kana mai sujuda to to sai a daddaka kaga yawan siffar sallah ta yaka kawo wa ba farilloli da sunnoni da mustahabbai ba kamar yadda fuka hawa na al'adanta ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai a daddaka